بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi yau muna tara ga watan almuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yake daidai da bakwai ga watan takwas a shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na hudu a darasi na biyar a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafan a malama shekhatu bintu muhammad al-qasim wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke nan unguwar laji kwatas a cikin garin bauchi a karatunmu na baya mun tsaya kan ƙarshen wato sabuba guda hudu da guda biyar wadda malama ta kawo cewa su ne sabuban da ke sa mutum ya yi baƙin ciki sabuban da ke wato suna daga cikin dalilan da ke sababa damuwa abu na farko muka ji cewa shine al-i'radu anillah shine wato bujire ma Allah yin nesa da ubangiji yin nesa da dokokin Allah bijire ma ayoyin Allah bijire ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rashin yin addu'a rashin yin zikiri mun ji cewa duka ya shiga cikin al-i'radu anillah sannan na biyu shine masaibud duniya wato musibu na duniya jarabawa da Allah ke jefa mutum a cikinsa abu na uku adamu ƙudratul mar'i ala muwajahati dhuhubi wattakayyufi ma'aha wato shine mutum ya zama ya gaza ya gagara ya kasa fuskantar ƙalubalen rayuwa ya kasa fuskantar matsaloli na rayuwa sannan kuma bai san yaya zai daidaita rayuwarsa ta tafi a kan wa'annan matsalolin ba tare da cewa rayuwa ba a taɓa yin ta sai da matsaloli rayuwa ba a taɓa yin ta sai da jarabawa abin da yake wajibi ga dukkan mutum da yake son ya rayuwa mai kyau shine ya koyi yaya in matsala ta zo yaya zai daidaita ta ya tafi a haka har ya samu ya isa zuwa gaban Allah lami lafiya sannan abu na hudu muka ji shine adamu tahdidil ahdaf shine mutum ya zama yana rayuwa amma bayi da wato bayi da manufa a rayuwarsa mutumin da bayi da manufa a rayuwa kullun zai ta rayuwa cikin bakin ciki kullun zai ta rayuwa cikin damuwa abu na biyar muka ji shine almubalaghatu fil ihtimami bi sagha'ir al-umur shine mutum ya kai makura wajen wato sa damuwa a ransa game da 'yan ƙananan abubuwan da ba su kai ya sa damuwa a ransa ba wannan sai ya dinga sabbaba masa bakin ciki to wannan su ne ababen da malama ta kawo ƙarƙashin sabuban da ke sababa damuwa a duniya abu na gaba da za mu tashi a kai shine ilajul huzni mun ji sabuban da ke jawo damuwa to meye maganinsu inda damuwa da bakin ciki ciwo ne to meye kuma maganinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin hadisi ya ce ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa'ahu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata cuta da Allah ya saukar da ita face ya saukar da maganinta tare da ita duk wata cutar da Allah ya saukar da ita in dai ta zo duniya to lokacin da ta sauko daga sama ta zo duniya to ta taho tare da maganinta annabi ya ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta amma dai duk cuta in dai kaga cuta to akwai maganinta in dai cutar tana nan to akwai maganinta sai dai kawai wanda ya wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba malaman take cewa inna min lutfillahi subhanahu bi ibadihi annahu ma anzala da'an illa abana lahumud dawa'a dan na daga cikin tausayin Allah jinkan Allah ga bayinsa shine Allah bai saukar musu da wata cuta ba face ya saukar musu da maganin wannan cutar duk wata cuta da Allah ya saukar yana daga cikin tausayi da jinkai na Ubangiji shine in dai ya saukar da cuta mu bayi to ya saukar musu da maganin wannan cutar saboda Allah inna Allah bin nasi lara'ufur rahim Allah shi mai tausayi ne mai jin kai game da mutane haka in ya saukar da cuta domin ta zama jarabawa ga muminai ta zama ƙarin daraja ga bayin Allah sai kuma ya saukar musu da magani saboda haka lokacin da mutum yake fama da cuta darajarsa tana ƙaruwa a lokacin kuma yana ƙara neman magani domin ya samu waraka qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace li kulli da'in dawa'un manzo Allah yace kowace cuta tana da magani fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idnillahi azza wa jalla idan aka yi dace aka dace da maganin cutar to sai cutar ta tafi sai cutar ta warke da izinin Allah subhanahu wata'ala ma'ana ba maganin ne ke da tasiri wajen tafiyar da cutar ba a shi maganin sababi ne wajen tafiyar da cutar amma kuma cutar tana tafiya ne da izinin Allah subhanahu wata'ala amma kuma Allah ya sa mutum ya nemi magani ya zama sababi ne domin ya samu lafiya wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da kansa idan yana cuta yana neman magani idan yana rashin lafiya yana neman magani yana neman magani akan yi masa magani akan yi hada masa magani ya sha wani ya shafa wannan saboda a nuna mana cewa ba mutum ne mai tawakkali ba ba tawakkali bane ka ce ni na dogara ga Allah saboda haka ga ciwo na damunka ga ciwo na damunka amma ka ce ba za ka sha magani ba tunda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tawakkali amma kuma in cuta ta same shi yana neman magani da haka a yace idan an dace da maganin cutar to sai cutar ta tafi da izinin Allah malama take cewa fa hadha ya'ummu adwa alqalbi war ruhi wal badani wa adwiyatahuma tace to wannan hadisin ya kunshi cututtukan zuciya da ruhi da gangan jiki da kuma maganinsu in dai cuta ce kowace iri ce wacce take cutar da gangan jiki ne ko wacce take cutar da zuciya ne ko wacce take cutar da ruhi ne ya shiga cikin wancan hadisin da kuma maganin cututtukan gaba daya duka ya shiga saboda ya ce li kulli da'in dawa kowace cuta ya shafi kowane irin cuta na zuciya na gangan jiki na ruhi ne ya shafe su gaba daya ya ce li kulli da'in to suna yana da dawa yana da magani kowace cuta tana da magani نعم وإليك جملة من الأسباب الشرعية والقدرية لعلاج الحزن تتي يا كي نموا كسورة راكجي غاوسو daga cikin sabbuba na shari'a da kuma na ƙaddara da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su domin su zama wato ainihin maganin damuwa in asabat sababa huznika idan wannan maganin ya dace da sababin cutarka sababin bakin cikinka zala sai bakin cikinka sai ya gushe au khuffifa anka ko au khaffafa anka ma tajidu ko kuma ya sauwaka maka abin da kake ji na damuwa ko dai zama damuwar ta tafi baki daya ko kuma ya zama dai ta rage bi iznillah da izinin Allah famin ilajul huzni na daga cikin wato magani na damuwa na daga cikin magunguna na damuwa na farko shine al-imanu bil qada'i wal qadari shine kai imani da cewa duk abin da ya faru to wannan zantaccen al'amari ne a wajen Allah kuma kaddara ce ka yi imani da kaddara imani da kaddara wannan babban magani ne daga cikin magungunan da ke tafiyar da damuwa ka tuna cewa duk abin da ya same ka ba kuskure ne ba ba kuma wani ya kamata ya samu ba ya same ka duk abin da ya same ka ya same ka ne da izinin Allah ko da kuwa kana ganin kamar inda ka dan matsa gaba kaɗan da bai same ka ba ko da ka dan yi baya kaɗan da bai same ka ba wannan ƙaddara ce Allah ya riga ya ƙaddara maka ko da ka yi gaba yana nan zai same ka ko da ka yi baya yana nan zai same ka ta ko ina ka bi zai same ka Allah ya riga ya ƙaddara maka da haka in ka yi imani da ƙaddara to za ka ga duk abin duk abin da ya same ka idan ka da cewa abu ne kaddararre zaltacce ne a wajen Allah tuntun tuntuni to za ka gami damuwa tana raguwa a ranka za ga damuwa tana raguwa a kanka a ranka wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min manzo Allah ya ce shi mumini al'amarinsa rayuwar mumini akwai abin sha'awa akwai abin burgewa game da rayuwar mumini ya ce inna amurahu kullahu khair shi mumini gaba ɗaya rayuwarsa alkhairi ne in dai mumini ne gaba ɗaya rayuwarsa alkhairi ne ya ce in asabatu sarra'u shakara fakana khairallah in abun farin ciki ya same shi to sai gode ma Allah sai wannan ɗin sai zama alkhairi a gare shi sau Allah ya bashi ladan masu godiya tun daga nan duniya sai ya masa la'in shakaltum la azidannakum sai ya kara masa tun anan duniya gabanin kuma aje lahira sannan kuma ya ce wa in asabathu darra idan wata cuta ta same shi sabara sai ya haƙuri sai ya tuna Allah ya kaddara abin nan ne zai same shi ba yanda ya iya sai ya haƙuri fakana khairan lahu wannan sai zama alkhairi a gare shi to dama ita rayuwa haka take in dai mutum zai rayu to zai yi ta rayuwa ne akan matsaloli zai ta rayuwa ne akan matsaloli duk wani matakin da kaga mutum ya kai a rayuwa to ya taka kan matsaloli ne ya hau ya isa wannan matakin wannan matsalolin wannan cikas ɗin da kake ganin kana samu a rayuwa su ne steps ɗinka su ne matakalan da kake takawa ka hau ka hau ka hau har zuwa ga inda kake buƙatar zuwa amma ba a taɓa samun wanda ya rayu babu matsaloli ba tun da kaga Allah ya bar annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu cikin matsaloli iyalai su sa shi damuwa a cikin waje a waje a sa shi damuwa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai rayu wato a cikin wato rashin damuwa ba to babu wani wanda zai rayu kuma ya ce shi ba zai gamu da damuwa ba a duniya babu shi duk nagartarsa duk lalacewarsa saboda haka a in kai imani da kaddara sai ka ga cewa me rayuwarka tana tafiya yadda ya kamata ko da wani abu ya same ka na'am za ka yi bakin ciki in wani abu bakin ciki ya same shi ka amma sai ka ga me bakin cikin bai kai ya takura maka rayuwarka ba mumini wani abu baya samun sa ya zauna yana cewa da na yi kaza da bai faru ba da na yi kaza da kaza ya faru wanda duk mun karanta a cikin kitabu tauhid cewa wannan ma wani bangare ne na shirka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a hadisin imam muslim yake cewa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if manzo Allah yace mumini mai karfi mai karfin zuciya mai karfin manufa mai karfin gangan jiki khairun shine mafi alkhairi wa ahabbu ila Allah kuma shine mafi soyuwa a wajen Allah min al-mu'minid da'if saboda mumini mai rauni sama da mumini mai raunin manufa mai raunin zuciya sama da mumini wanda yake gabo ne amma ya ce wa fi kullin khair amma dukansu akwai alsuna da alkhairinsu sai manzo Allah ya ce ihris ala ma yanfa'uka kullun kai mumini ka zama kana da manufa manufarka ita ce kana kwaɗayin duk abin da zai amfani ka ne duk inda a ganka to wannan abin zai amfani ka ne sannan duk abin da ka sa gaba wasta'in billah ka nemi agajin Allah ka nemi taimakon Allah wala ta'jiz kar ka gajiya sai ce wa in asabaka shay duk abin da zai zaka yi to wani abu zai same ka to in wani abu mummuna ya same ka fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza kar ka ce kai da nayi kaza da kaza ya faru da nayi kaza da kaza ya faru da nayi kaza da kaza ya faru yace walakin qul qaddara Allahu wama sha'a fa'ala sai dai abin da zaka ce shine qaddara Allah Allah ya kaddara Allah ne ya kaddara haka zai faru wama sha'a fa'ala shi ko dama Allah duk abin da ya ga dama Allah shi yake aikatawa inna Allah yaf'alu ma yuridu Allah yana aikata abin da ya ga dama ne abin da ya so abin da Allah ya so kuma shi yake faruwa sai ce fa inna law domin wannan law din da na sani da na yi kaza da ban yi kaza ba ina ma na yi kaza ya ce taftahu amalar shaitan tana buɗe ƙofar aikin shaitan ne shine nadama ƙarshe nadama za ka zo kana yi saboda haka mumini duk abin da ya same shi tunawa yake yi cewa wannan fa ƙaddara ce wannan ƙaddara ce da haka na farko ta ce al'imanu bil qada'i wal qadari sai ta ce idh huwa min arkanil imani saboda ƙaddara rukunni ne daga cikin rukunnan imani wa bihi istirahatul bali min al-ahzan da imani da kaddara ne kuma zuciya rayuwar mutum take samun hutu daga damuwoyi da bakin ciki fama khuffa fil ghaibi sayqau duk abinda aka rubuta a gaibi a can a wajen Allah a lauhul mahfuz ko kaki ko kaso zai faru wa qada'ullahi nafi kaddaran da Allah ya kaddara abinda Allah ya kaddara kuma wannan zantacce ne ma an riga an gama zaltacce ne ma an gama kawai ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu wani abin da zai faru na musiba a ban kasa ne kaga kasa ba lafiya kasa ba arziki kasa ba kwanciyar hankali wala fi anfusikum ko a karan kanku kai wani abu ya same ka illa fi kitabi face yana can yana rubuce a cikin wani littafi lauhul mahfuz Allah ya ce min qabli an nabra'aha malamai suka ce min qabli an nabra'aha ma'ana tun gabanin a halicci wannan halittar da kaddaran ta fada kanta tun kafin a halicce ka aka rubuta tun kafin kaddaran gabanin kaddaran ta iso an riga an rubuta ta inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah sai Allah ya ce likai la ta'sau ala ma fatakum Allah ya faɗa muku haka ne saboda kar ku dinga shiga damuwa akan abin da ya riga ya kubuce muku abin da ya kubuce Allah ya ce na gaya maka cewa duk abin da ya same ka kaddara ce saboda kar wani abu ya kubuce maka ka zauna ka sa kanka a cikin damuwa sai ka tuna an riga an kaddara tuntuni likai la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum sannan kar ku yi fariya kar ku yi alfahari da abin da Allah ya baku kar don Allah ya azulta ka kar don Allah ya baka kar don Allah ya maka za ka ce ka dinga alfahari kana jin kai wani ne likai la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum saboda haka duk abin da kaga ya faru to Allah ya riga ya kaddara ni malama take cewa alhuznu la yaruddu shay'an min aqdarillah kaga damuwa da bakin ciki don ka ɓata rai ka shiga damuwa don Allah ya rubuta maka abu in ya same ka baka yi farin ciki ba wannan rashin farin cikin kan damuwar da ka shiga baya tunkuɗe wani abu daga cin abin da Allah ya kaddara in Allah ya kaddara abu zai same ka kawai za ka yi farin ciki ko ba za ka yi ba Allah ya kaddara zai same ka babu yadda ka iya zai same ka wala ya ruddu ibnan faqadtahu don ɗanka ya ɓata ka shiga damuwa damuwar ba ta dawo da ɗan da ya ɓata damuwar ba ta dawowa da shi wala malan adha'tahu damuwar ba ta dawo da wata dukiyar da ka ɓatar da ita dukiyar da ta lalace dukiyar da ka ƙarar da ita ko ta ɓata ko ta faɗi ka rasa kuɗinka ya faɗi don ka yi damuwa ka shiga damuwa ba shi zai sa kuɗin ya dawo ba ba shi zai sa kuɗin ya dawo ba wala sadiqan khassaltahu ko kuma wani aboki wanda kai asararsa ka rabu da abokinka kun rabu sai ka shiga damuwa ko abokinka ya mutu sai ka shiga damuwa ba shi zai sa ya dawo ba damuwar da ka shiga ba shi zai damuwar ba za ta sa ya dawo ba sai malama ta ce fagris fi qalbika badrata sabri to shawarin da zan baka shine ka yi kokari ka dasa itaciyar haƙuri a cikin zuciyarka ka yi dashen haƙuri a zuciyarka saboda abin da Allah ya kaddara maka ko ka yi haƙuri ko baka yi haƙuri ba zai faru abin da Allah ya kaddara ya kubuce maka ko ka yi haƙuri ko baka yi haƙuri ba ba zai dawo ba abin da Allah ya kaddara zai same ka ko kana so ko baka so zai same ka saboda ka ka dasa itaciyar haƙuri a cikin zuciyarka faghris fi qalbika badratas sabri warda bima quddira laka sannan kuma duk abin da Allah ya kaddara maka kai haƙuri da shi kai haƙuri da shi wa arih qalbaka min al-humumi wal ahzan sannan ka hutasar da zuciyanka daga yawan shiga damuwa da bakin ciki ka hutasar da ranka ka hutasar da ranka duk abin da kaga ya faru kaddara ce qala sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kataballahu maqadiral khalaiqi Allah ya rubuta duk abin da zai faru a duniya kaf Allah ya rubuta kaddarorin halittu gaba ɗaya Allah ya rubuta qabla an yakhluqa as-samawati wal ard ba ma maganan kai da ka zo a ƙarshen duniya ba tun gabanin a halicci sammai da kasai tun gabanin ya halicci sammai da kasai bi 50 alf sana da shekaru 50 Allah ya rubuta duk abin da zai faru a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da Allah ya fara halitta shine alƙalami ya halicci alƙalami faƙala la huktub sai ce ma alƙalamin rubuta yi rubutu alƙalamin ya ce ma Allah me zan rubuta sai ce bi ma huwa ka'inin ila yawmil qiyama rubuta duk abin da zai faru tun daga yau da na halicce ka har zuwa ranar tashin alkiyama saboda haka alƙalami ya dinga rubutu da haka duk abin da kaga ya faru to tun wancan lokacin aka rubuta shi da aka bakin cikinka damuwarka shiga yanayinka ko ka ɓata rai ko ka yi farin ciki wannan ba shi zai sa a fasa fa abinda Allah ya kaddara zai faru ya fasa faruwa ba ba shi zai sa abinda Allah ya kaddara zai faru ya fasa faruwa ya fasa faruwa ba imani da kaddara yana rage wa mutum damuwa babban magani ne na damuwa yana daga cikin matsalolinmu shine lokacin da mutum ya shiga damuwa da yawa yawanci ba Allah muke fara kawowa ba da yawa mun shiga damuwa abinda muke fara tunawa ta ina aka samu lapsis daga wajenmu ya aka yi ne ai kazan nan da na yi ne wallahi da ba din kaza ba da kaza ya faru da ba din kaza ba da kaza ya faru Allah ma tun kuɗe shi muke a gefe ba ma mutuna cewa kaddara ce haka nan abin alkhairi ne ya samu mutum gani yake yi zunzurutun kokarinsa ne iyawarsa ce kwarewarsa ce wanda wannan tunani ne fikira ce karuniya tunani ne irin na karuna saboda karuna da aka zo aka yi masa wa'azi aka ja kunnensa akan Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi arziki suka yi masa wa'azi suka ce masa wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya dukiyar nan da Allah ya baka kayi kokari ka nemi lahira da ita amma kar ka manta da rabanka na duniya ka ji dadi a duniya amma dukiyar da Allah ya baka nan ka nemi lahira da ita wala tabghil fasada fil ard kar dan Allah ya baka kudi kar dan Allah ya baka dukiya ka zama kana ne kana neman hanyoyin da zaka bi wajen ka yada balna a bayan kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah bai son maƙwallata amma buɗan bakin ƙaruna mai ce musu ya ce cewa da wai dukiyar da Allah ya bani ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi ya ce wallahi ba wai Allah ne ya bani ba zunzurutun kawai sanin harkan tattalin arziki ne sa na tara wannan dukiyar zunzurutun wayona ne kawai ya sa na tara wannan dukiyar to wannan tunani ne irin na ƙaruna shi yasa a wani wajen ma Allah ya ce wannan tunanin ɗan adam ne ma yawancin 'yan adam haka suke Allah ta'ala yake cewa wa idza massal insana dhullu wa idza massal insana dhullun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl Allah ya ce idan cuta ta samu dan adam da rabbahu muniban ilai sai ga ya koma zuwa ga Allah ya miƙa wuya zuwa ga Allah yanzu zai zo masallaci ya ce da Allah a sanar akwai wani bawan Allah ya shiga cikin damuwa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a taya shi da addu'a amma daga matsaloli sun warware na siya maka na ya da'o ilaihi min qablu sai ya manta cewa da kuwa ya roƙi Allah ya manta yanzu saboda matsalolin sun warware masallacin ma yanzu ba za ku sake ganin sa ba saboda dama abin da ya kawo shi masallaci shine an yi sallah liman ya yi masa addu'a mamus shi amin iya abin da ya kawo shi kenan da ake ce fa'iza matsal insana dullun da'ana sun ma'iza khawalnahu ni'matan minna ƙala inna ma'utituhu ala ilm Allah ya ce idan cuta ta samu ɗan adam sai ka ga yana roƙonmu yana roƙon Allah amma in muka ba shi ni'ima daga gare mu sai ka je yana inna ma'utituhu ala ilm na samu wannan dukiyar ne kawai saboda basirata Allah ya ce bal hiya fitna ina ba basirar ka bace fitina ce jarabawa ce Allah ya baka dukiyar walakin na aksarahum la ya'lamun amma da yawan mutane ba sani ba Allah ya ce qad qala alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksubun wadanda suka zo gabaninku gabaninsu Allah ya ce ka faɗa musu su ma sun faɗi irin wannan da Allah ya ba su dukiya suka ce bi basirar mu ce kwarewar mu ce da haka duk abin da kaga ya same ka imma alkhairi imma sharri ka sani cewa kaddara ce kuma jarabawa ce jarabawa ce Allah ya faɗa ya ce wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah ya ce babu wani abu face taskan arzikinsa na hannunmu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kuma ba ma saukar da shi sai da wata kaddara sananniya komai Allah ya kaddara ya ce inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar komai da ka ganshi to mun halicce shi ne da kaddaransa Allahu ya'lamu ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما ت... الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال كومي أو جن الله أقدريك الله يرجع أقدر كومي لك دق أبنك يا ساميكا تو كتنا تشوا فقدرتي ka tuna cewa kaddara ce sannan ka tuna cewa din ka shiga damuwa ba shi zai sa kuma gobe Allah ya fasa jaraba ka ba wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna tulja'un Allah ya ce muna jaraba ku da abinda kuna masa kallon sharri ne da abinda kuke masa kallon alkhairi ne duka jarabawa ce kaga in Allah ya baka dukiya kana mata kallon alkhairi ne in Allah ya barka a talauci kana mata kallon sharri ne amma Allah ya ce da kuɗi da talaucin duka jarabawa ce duk jarabawa ce idan ka sa abu a gabanka ka sa wani lamari a gabanka to ɗayan biyu ne ko dai ka sama wato ko dai abin ya zama ya tafi yadda kake so ko ka samu feluwa akan hanya to da tafiyar abin yadda kake so da matsalan da zaka samu duka jarabawa ce idan aiki kake nema kai ka samu aiki successfully jarabawa ce kai ka samu an samu wasu matsaloli ka rasa aikin jarabawa ce duka duka jarabawa ce Allah sai ya hana ka a matsayin jarabawa cin jarabawan shine ka yi haƙuri Allah sai ya baka a matsayin jarabawa cin jarabawan shine ka gode ma Allah saboda haka komai da ka ganshi a duniyar nan jarabawa ce jarabawa ce da haka a sannan fama asabaka lam yakul liyukhdiaka malama take cewa bangaren wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ka sani cewa duk abin da kaga ya same ka to dama fa ba a yi shi don ya kubuce maka ba wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka duk abin da kaga ya kubuce maka dama ba a yi shi don ya same ka ba idan kaga arziki ne ya wuce ka to dama wannan arzikin ba naka bane ba naka bane idan kaga arziki ya same ka ko da kana ganin an sha wahala kana ganin da kyar a die minute ka samu to dama fa Allah ya riga ya kaddara naka ne ko baka zo ba arzikin zai zo ya same ka ko baka zo ba arzikin zai zo ya same ka yadda kaga ajali yake bin ka mutuwa aka kaddara maka in lokacin ka yi baka tsallakewa ba a ɗebowa daga kwanakinka a ƙara wa mahaifinka ko a ɗebo daga naka kwanakin a ƙara ma ɗanka ba a haka ba zai taɓa yiwa ba to haka arzikinka yake ɗanka ba zai ci sisi a cikin naka ba kai ba za ka ci sisi a cikin nashi ba haka arziki yake yadda ka ga mutuwa take wato tinkaran mutane saboda ita mutuwa ba a baya take bin ka ba tana tinkaran ka ne ta gaba idan kai gabar sabuban mutuwan suna nan da yawa a gabar idan kai yamma suna nan da yawa in kudu kai ko arewa suna nan da yawa kisa sai ka ga mota ta taho ta nan mota ta taho ta nan sai su yi gwari sai in nan su mutu in nan su mutu to shi wannan mala'ikan mutuwansa ta gabar ya fito wannan kuma ta yamma ya fito saboda haka ita mutuwar haɗuwa da ita ake to haka arzikin kai ki haka arzikin kai ki idan gabar kai to arzikin kai na nan a gabar yana tahowa kana tahowa ta nan shi yana tahowa da haka za ku haɗe saboda haka in ka ga baka samu ba sai kai haƙuri sai kai haƙuri amma kar ka sa kanka a cikin damuwa qala al-hasan hasan al-basri yake cewa na'am wallah yace eh tabbas na rantsi da Allah inna Allah la yuqdi al-qadiyyata fi samai Allah yakan zartar da wani al'amarin da zai faru a sama thumma yadribu laha ajala sannan sai ya sa mata lokaci cewa kaza zai faru lokaci kaza annahu ka'inun fi yawmi kaza wa kaza cewa kaza din nan zai faru a ranan kaza da kaza wa fi sa'ati kaza wa kaza a lokaci kaza da kaza fil khassati aw amma fil khassa zai shafi mutum ne shi kadai shine khassa kenan keɓantaccen abu ne da zai samu mutum shi kadai awul awal amma ko kuma zai game kowa ne wato abin da ake nunawa shine duk abin da yake faruwa a ƙasar nan to dama Allah ya riga ya kaddara shi koyi lokaci zuwa kaza lokaci kaza zuwa lokaci kaza Najeriya ga yadda za ta kasance daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza Najeriya ga yadda za ta kasance wannan amma kenan to khassa kuma sai aka keɓance a cikin Najeriya arewa a cikin arewan Bauchi a cikin Bauchin Bauchi local government a ciki aka faru unguwa kaza a cikin unguwa kaza layi kaza a cikin layi kaza za a ce to wane wane wane wane a cikin gida kaza ga abin da zai faru da shi ga abin da zai faru da shi to kaddaran kowa kenan wani baya shiga cikin na wani kai baka shiga cikin na dan uwanka dan uwanka baya shiga cikin naka wannan shi yasa zaka ga kai abin damuwa ya dame ka a cikin gida kaddaran ka ta saka cikin damuwa wani dan uwanka kuma shi kuma tashi kaddaran daidai lokacin farin ciki yake yi saboda kaddarorinku daban-daban ne kaddarorinku daban-daban ne za ka iya samun kaddaran mata a wannan lokacin bakin ciki ne mijinta kuma nashi kaddaran farin ciki ne a lokacin amma sai ka kasan idan damuwa ta yi maka yawa ka shiga cikin damuwa idan ka ga wani yana dariya kallon makiyin ka kake masa saboda me kana ganin wannan dariyar kamar ya san kana cikin damuwa ne da gangan yake yi da kai amma watakila shi bai ma san ma me yake damun ka ba shi na shi kaddaran kenan yayi dariya ta iya yiwa ma ba ma abin da ya same shi kawai haka Allah ya kaddara masa lokacin ka gaishe yana murmushi kai kuma kana cikin damuwa to wani lokacin kuma sai a juya to shine wani malami ke cewa thamaniyatun tajri ala an-nasi kullihim wala budda an tajri alayka thamaniya yace akwai wasu abubuwa takwas da suke kai komo akan mutane kowaye kai duk wayenka sai ka gamu da wannan abubuwa guda takwas ne na farko yace akwai sururu wata rana za ka yi farin ciki ka yi dariya ka yi murmushi ka ji daɗi sannan wa huznu wata ran kuma za ka yi baƙin ciki wata ran za ka ga duniyar ta maka yalwa wata ran kuma za ka ga mai daƙat alaikal ardu bi mara hubat za ga duk faɗin ƙasar nan amma za ga ƙasan ta yi maka kunci sururun wa huzn wajtima akwai abokinka akwai ɗan uwanka akwai mahaifinka akwai iyayenka da za ku haɗu wa furqa wata ran kuma ku rabu ko gari ya raba ku ko mutuwa ta raba ku sannan wa usrun wata ran rayuwa ta yi tsanani wa yusrun wata ran ta yi sauki thumma saqamun wa afiya wata ran kai rashin lafiya wata ran kuma ka zama mai lafiya wannan haka rayuwar take wa tilkal ayyamu yudawiluha bainan nas rai kwanakin juyawa suke tsakanin mutane yau kana damuwa wani yana farin ciki gobe yana farin ciki kana gobe kana damuwa shi yana farin shi yana farin ciki haka ake rashin lafiya ne yau wani yana yawo a cikin gari wani yana kwance a gadon asibiti gobe sai Allah ya fito da wancan shi kuma wancan sai shigar da shi ya kwantar da shi haka Allah yake kaddara abinsa da haka babu kuskure a ciki ba kuskure a ciki da haka hatta annar rajula la ya'khudhu al-asa ma ya'khudhuha illa bi qada'in wa qadari imam al-hasan al-basri yake cewa har takan iya kai ga mutum yakan iya daga sanda wannan sandan da ya daga ba a raɗin kansa ya daga ba kaddara ce ta sa ya daga wannan sandan dama an riga an rubuta a lahul mahfuz cewa ranan kaza da kaza lokaci kaza da kaza wane wane zai daga sanda daga waje kaza zai daga kara daga waje kaza to wannan kaddara ce babu yanda ya iya an riga an kaddara kawai dole ne ya daga Allah ya riga ya kaddara masa kaga in an ce kara da ka daga daga ƙasa sinke da ka daga ita ma kaddara ce ashe wannan damuwar take damun ka ya kamata ka gane ita ma kaddara ce sai ka gode ma Allah la tatahassar ala rizkin tashawwafat lahu nafsuka malam yace malama take cewa karka yi damuwa karka shiga bakin ciki saboda wani arzikin da zuciyarka wato ta so wannan arzikin ya same ta ka so ka samu wannan arzikin amma Allah bai sa ka same shi ba wa bama'at wa bama'at fihi ko wa bama'at fihi ya zama zuciyarka ta sa kwadayi da fatan samun wannan arzikin amma Allah bai sa ka samu ba fasulifa anka sai zama arzikin an kawar da shi daga kanka kai baka samu ba farizqullahi la yajruhu hirsu harisin ka sani arzikin Allah kwadayin mai kwadayi baya jawo arzikin Allah kwadayin mai kwadayi zunzurutun son kai kudi baya sa kai kudi zunzurutun kawai kana so ka zama miloniya baya sa kai kudi saboda ka san a fikira ta dan adam babu wanda ya kai talaka iya tsara budget ɗin kuɗi wanda bayi da kuɗi idan ka samu wani talaka in ya zauna ya tsara maka in na samu miliyan ɗari ga abin da zan yi ga abin da zan yi ga abin da zan yi yana zaune bai san hanyar samun miliyan ɗarin ba amma a zuciyarsa yana da budget ɗin ya samu miliyan ɗari ga yanda zai da shi to wannan zunzurutun son ka yi kuɗin nan kaga wata katuwar mota kana fatar ina ma ka samu wannan motar kaga wani hamshakin gida kaga wani gida kana so ka samu wannan gidan zunzurutun kwaɗayi da fatan son ka samu baya so ka baya sa ka samu sai in Allah ya kaddara naka ne ta yi wa wannan da ganshi da katuwar motar nan wannan da ganshi da wannan kuɗin wannan da ganshi da kaza ɗin nan ta yi wa lokacin da ya samu shi bai ma sa a ransa zai samu ba kawai Allah ya kaddara masa ne daka rizqullahi la yajruhu hilsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin in Allah ya sa zaka samu to wani dan yaƙi ba zai taɓa tunkuɗe arzikin Allah ba kai ba ma wani ba idan Allah ya sa za ka yi kuɗi idan kai ne baka so ka yi kuɗin kai da kanka baka so ka yi arzikin sai Allah ya rubuta cewa za ka yi arziki bayan da ka iya dole sai ka yi dole sai ka yi fama kuddira laka sai ya siluka duk abin da aka kaddara maka Allah ya kaddara cewa zai same ka to zai iso zuwa gare ka wa ma lam yuqaddar laka duk abin da kaga ya wuce ka to ba kaddara maka ba kenan fala ta zahabu nafsuka alaihi hasaratin kar ka tafiyar da ranka ka tilasta wato ka halakar da kanka wajen mai zunzurutun damuwa da bakin ciki kan abin da ya kubuce maka ya riga ya tafi kenan ba zai taba samun ka ba saboda mai inna rabbaka hakimun alim saboda ka sani ubangijinka mai hikima ne kuma masani ne wannan wuce ka da arzikin nan yayi akwai hikima a ciki akwai kuma ilimi a ciki ba wai Allah ya manta da kai bane tsari ne na Allah sai ka ga a cikin gida sai ka ga kattinan manya manya amma sai Allah ya turo arziki sai ya wuce kan babban ya wuce mai bin sa ya yi kasa ya wuce mai bin sa ya kasa sai je samu na can kasa sai ga ana maganan waye mai kudi a cikin gidan sai ga ana neman mai dan karami ana kai ne karamin su kai ne babban su saboda me haka Allah ya tsara sai ga in biki ne za a yi za a sa bikin wata a cikin gida haka nan babba a cikin gida kana unguwar kana cikin gidan amma saboda baka da kuɗi ma ba za ka san labarin ba amma wani ɗan ƙaramin gidanku mai kuɗi can a Legas ba za a sa bikin ba ma sai ya zo ma tukunna ko kuma ya yi waya ce kawai ba damuwa a sa kawai duk abin da aka yi a faɗa mishi ya aka yara aka sa bikin yar babba wacce babba wani ban sani ba ce wallahi abubuwa ne suka yawa shi yasa ba faɗa maka ba ba wani abubuwan da suka yawa baka da kuɗi ne kawai so in sun faɗa maka ma iyakaci ka ce Allah sa albarka iyakaci ka ce Allah sa albarka to shi kuma wancan dama tunda mu mutanen mu yanzu dama Allah sa albarkan albarka a ƙasa ake son gani shine ya zuba kuɗi to kaga wannan hikima ce ta Allah kuma kaddara ce ta Allah ta iya yawa ma abin da kaga ya kubuce maka nan kuɗin da kaga kana so ka samu baka samu ba motar nan da kana so ka samu baka samu ba ta iya ma ba alkhairi bane a gare ka saboda Allah ya faɗa fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera ta iya yiwa akwai abin da za ku ji kuna kinsa ba kwa san shi amma Allah sai ya tara alkhairai masu yawa a ciki ko kuma yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ta iya yiwa ya zama ga wani abu kana kinsa ki na bala'i amma shine alkhairi a gare ka ga wani abu kana son sa so na tashin hankali amma shine sharri a gare ka sai kaga Allah ya sa abinda baka son nan ya same ka abinda kake son nan bai same ka ba saboda me wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shine mafi sani ko kuma baku sani ba ko baku sani ba daka abu na farko daga cikin maganin damuwa shine imani da kaddara in kai imani da kaddara duk abin da ya same ka abu na farko ba wai cewa zaka yi nayi imani da kaddara ba a'a ana gane kai imani da kaddara ne lokacin da damuwa ta same ka duk abin da ya same ka a zuciyarka abu na farko ka fara tuna Allah abu na farko kenan ka fara tuna cewa Allah ne ya kaddara maka to shi kuma Allah duk wanda ya jingina ga Allah Allah bai taba wulakanta shi ba duk wanda ya rataye zuciyarsa ga Allah ya mika lamuransa ga Allah Allah bai taba wulakanta shi ba Allah bai taba tozalta shi ba da haka da abu ya same ka sai ka ce ya ubangiji kai ne ka kaddara mun kaza Allah ka sa shi ne mafi alkhairi to sai kaga damuwar ma sai ga Allah ya rage maka sai a dinga gani ah gashi motar sa ta yi hatsari ga gidan shi yayi gobara ga dan shi ya bata nan kamar ma bai damu ba ah kai ka san cewa me ka shiga damuwa amma Allah ne ya sauwake maka Allah ne ya yassare maka damuwar saboda me ka mika lamuran kama Allah ka yadda cewa Allah ne mai yi saboda haka shi Allah komai nashi akwai hikima shi sa a kowane yanayi gode masa ake in yanayi yayi daɗi a ce alhamdulillah in bai daɗi ba a ce alhamdulillah in yayi daɗi a ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat in bai daɗi ba a ce alhamdulillahi ala kulli hali a kowane yanayi dai mun gode ma Allah saboda haka maganin kaddara ta farko maganin damuwa na farko shine imani da kaddara sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan abu na biyu shine al-ihtisabu ihtisabul ajri inda al-musiba shine duk abin da ya same ka bayan ka yadda cewa kaddara ce to ka sani cewa ba a banza Allah ya kaddara maka ba ya kaddara maka ne don ya baka lada ko kuma ya daga maka wata daraja ko ya yafe maka wani zunubi ko ya tunkuɗe maka wata musibar da tafi wannan girma Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kusakuran da muka yi kuma ubangiji ta'ala ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh